أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الهج والهق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر انقدار الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجئين والتاجئين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المفتون وهتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقراب فريد دهري على الإطلاق حاتم العتمين أبو إسحاق على جبرانياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي واديبي الى الله شيخ ابراهيم السدات جعلنا الله من اهل السداد والامن والستر والكمال والمعرفه واليقين والتصديق واللطف والرشد والهدايه بجاه رسول الله يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زما أجيو من نبيو زمان قوم الشعب كوي منا كرنتا وتو الرؤيا الصالحة الرؤيا الصالحة wanda mutum yake gani yake tabbata shehu mushau tijaniya radiyallahu ta'ala anhu budi'a bi ru'yati salihati fi bidayati amrihi yawanci haka ne ana nuna wa mutane ru'ya waɗansu abubuwan kana yaranta kana tashi kana tafiya ana nuna maka fikco ɗin abin da za ka gama da shi gaba ne wani ya gane wani bai gane ba amma yawancin busharat dama shi innama albusharatu innama tarar ru'uya au tara tura au yura laka haka abu ne ke tara au yura laka ko ka gani ko a gani maka e za a zo a baka labarin an ganka a kaza an ganka a kaza an ganka a kaza an ganka a kaza ko kai ka gani wannan shine mubashirat shi wahayi ya kare illa mubashirat wa man mubashirat ya rasulullah yace a ru'ya salih ru'ya salih shine mubashirat za a yi maka bishara za ga kaza za ka ga kaza za ka ga kaza za ka ga kaza wayannan irin abubuwan to shine shau jani yake cewa wa mimma manna Allahu alaihi bi hadhihi ru'ya duk abin da ya gani a ru'yarsa sai da ya tabbata duk abin da ya gani sai da ya tabbata wannan shi yake kira wato atu hadis bin imatullah eh atu hadis bin imatullah kenan mutum ya zantar da ni'iman da Allah ya masa don godiya wa Allah. Shi ba alfahari ake kirin shi ba alfahari ba ne. Mannan lahu alayya bi kaza. Allah ya min kyautar kaza kuma na gani. To, in ka gane Allah ya maka ai kai godiya ne. Baka ce wanne ya maka ba Allah ya min. To, Allah ya maka kuwa ai ka gode ne. babu shukur yana nan nau'i nau'i daban-daban wanda wani magana ne wani aiki ne wanda zai nuna to daga cikin wannan abin da ya faru ru'uyoyi da ya ta yi ya yi ta gani ya ce ra'aitu nafsi fi suratu malikin na ga kaina cikin suran wani wani mai mulki wa qadalin nasul bai'ata mutane kowa ya zo dinga mu baya wa mai halqun kasir na da halitta mu jama'a masu yawa sun zo wa nasbu ila al-kursi la khilafata ala sabai sai aka sa mun kujera na mulki na khilafa a sama murtafi'un gurin madaukaki wa alayhi libasul muluk ina da riga irin na sarauta falamma hanati salatu sai lokacin sallah ta yi waye salatun zuhuri kuma sallan azhar ne aradtu an amura ahadan min an-nas yusalli bina ala adati fi qadati sai nayi nishin in sa wani yayi limanci in bi shi yanayin al'ada ta kenan da al'ada ta kenan in ido na fili ne wato mafarki ne ai fata fakartu sai nayi tunani wa qultu sai nace al-halifatu huwa alladhi yusalli bin-nas ko ina aka ce wannan halifa zai to shine ya cancanta ya sallah da mutane a cikin zuciyata fata qaddamtu sai na tashi wa sallaitu bin nasi sai na sallan wa mutane hatta atmamtu salata har na cika sallah wa sallamtu ne sallama fa qasaha ala babul ahibbai sai na bawa masoya na labarin ga abin da ya faru fa wanda na gani fa qala lahu sai suka ce wa shaujani wa zunnu anna Allah subhanahu wata'ala arada bi al-qurbaniyat yamma ni ta ina zato Allah yana son ya bani matsayin qurbaniya in shau tsadi eh da ya faɗa musu sai ya ce amma wa azunnu abinda nake zato anna Allah subhanahu wata'ala arada bi al-qurbaniya Allah yana son ya bani qurbaniya ne wa ana qalbu gairi hani kuma ina neman watanta ba qurbaniya yake nema ba eh a lokacin dan ai bidaya bidaya lamarin su eh fa kana radiyallahu anhu fi zalika alwaqti a wannan lokacin kuma shi shaut dani radiyallahu anhu ya talaba inda Allah an yakun ahada mafatihul kunuz yana son ya zama tsaye daga cikin mafatihul kunuz lima ra'a min ubi martabatin saboda abin da ya gani irin daukaka martaban su suma ba da zalika sannan bayan wannan sarrafa himmatu sai juyar da himmansa ya bar mafatihul kunuzi da talabul qudbaniya ce ya shiga neman qudbaniya to kaga abinda da ya da shi mafatihul kunuzi yake ne kasan mafatihul kunuzi wani irin fadi ne da shi sai ka rasa inda ma kace ta sai misali sai dan a hargitsi sai kai tsammani shi ne kudurin ba saboda fadinsa ko ina sai ka yana da hannu ko ina sai ka yana da hannu to in ba mutum ya ci abin nan ba don sun ce mafatul kunuzi da shi da kulubi bambancin su ismu lalazim ne shi kulubi yana da ismu lalazim eh amma mafatul kunuzi ya ba ya shi eh amma duk gurare ya taba to shine shautu da shi karon farko wannan kujerin ya ne to sai kuma ya ga wannan ru'uyar sai ya ce to yana ganin fa Allah yana nufin ya mai da shi ƙuduri ne to daga nan ne shi ne ya sarrafar da himmansa ya koma neman ƙudubaniya kuma suma ba da zalika sarrafa himmatu da talabar ƙudubaniya limar aminu hususiyar tilaci lil ƙudubi sai ga kuma irin hususiyar da aka yi ƙudubi domin ƙudubi a kowane kiftawan ido ne ko ko a kowane akwai wani dai lokaci wanda kowane kiftawa ne ko kowane lokaci ne ana masa tajallin da ana masa tajalli shi kadai wanda ake wa yan aljanna shi ana ma dubu dari da wani abu wannan tajalli ɗaya kenan na yan aljanna gaba daya shi ana ma tajallin dubu dari da wani abu Allah ka kai mu. Wallam yana lahazerahu ba wanda ya same ta sai shi wannan kudubaniya. Wayan balagu ma balagu fi istiqai hususiyar kenan. Wallam yana lahazerahu babu wanda ya sami wannan matsayin hususiyar sai shi kudubi. Wayan balagu ma balagu fi istiqai ko da mutum ya kai inda ya kai wajen ɗaukaka wato ba za sau ba fau'iha an ba wa shauci gani walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa ƙala aidan shau gane ce right saidi abu madayin gaus نادى سيدي أبو مدينة القوس في النوم cikin bacci fi majma'in cikin taro wawa ya kulu yana cewa man ya ci lana bi shay'in nawdihi la hajatu allati talabha waye zai ka mana wani abu mu biya masa bukatar da yake nema qultu lahu shehu jani sai ce sai na ce masa ha ana wudi ka arba'atu masakilin zan baka miskal na zinari hudu wa min liyal qudbanatul uzma a mafarki ne sai ce ni kuma za ka lamun ce min qudbanatul uzma qala li sai abu madayan lagos ya ce na'am wa ana admanu halaka na lamun ce maka lam tamut hatta tudrikaha ba za ka mutu ba hatta tudrakaha har sai ka riski wannan kujera har wuya shi ru'e sare yana bayyana ne gwargwadon tsarkakanka gwargwadon tsarkakan mutum gwargwadon yadda abin yake tafiya kan mutum ko idan ka ganka in mutum ya tafiya a hargitse to yawanci hukuncin abu lamarinsa a hargitse ne yana tafiya in yana tafiya a daidai to kuma insha Allah haka zai gani eh wani ma yu'ayyi da hadhihi ru'ya yana daga cikin abin da ya karfafa wannan ru'ya yadda Shehu Tijani ya ga Abu Madina Aba Madina Gaus yace anna shaykha radiyallahu anhu Shehu Tijani laqiya rajulan ya gamu da wani mutum yulakin ruhaniyati ya kazatan shi kuma mutum yana gamuwa da ruhanai kuru-kuru ويحذرونه بما أراد sai mutum ya faɗa wa ruhanin ga abin da nake so ga abin da nake so fa qala sayyidina sai shehu mai ce inni adam azmartu laka hajatan famahiya sai shehu ya ce wa shi wannan mutumin da yake gamuwa da ruhani sai ce na ɓoye bukatuna idan ka sani menene na ɓoye bukatuna in ka sani menene kai ka faɗa sai faɗawa shi wannan walamin sanni halahu shau da bai faɗa masa bukatan ba falan ma hadaruhu da ya kira rauhanan ƙala lahum sai ya ce musu ma hajata fulanin me shehu tijjani yake nema yanzu kalu lahu sai suka ce masa sa'alaka sa'alaka anil qurbaniyati qurbaniya yake tambaya abin da yake abin da yake so kala sai yazo fa hadara ma am rajulun sai suka je tare da wani mutum shi shosani wa qala lahum sai ya ce musu man qala lakum tatakallamu fi hadha al-amr waye yace ku da ku yi magana cikin wannan al'amari qalu lahu sai suka ce sahibahu ma abucin huwa allazi sa'alna shi ya tambaye mu qala lahu sai yace hadhihi al-qurbaniyatu ana agamamtu halahu hina kana bi tilmisani qabla an yushrika to ai na riga na amsa masa na amsa shau tijani tun yana tun na na ramunci rishi wannan kujera tun yana tilmisa kafin ya yi gabar lan ya mutu ta ya gari kuwa ba zai mutu ba sai ya da ciki wannan matsayi falanta da kurujiya la antum wala gairukum fala ta da kurujiya kar ku shiga cikin wannan la antum ba kuma wala gairukum ko wani ku wa rajul mazkur shi mutumin da suka zo da shi ko shehu sai dai abu madaina shi ne sai dai abu madaina daga shi aka game da shi surar hana wal mas'ulu mai tambayan lam ya talaka ma a shehi shi kuma bai game da shehi ba illa fi sa'ati su'ali sai lokacin da zai tambaye shi wala ibrata lahu bi ru'yan asalan shi kuma bai taba ganin cewa shehu tijani bai taba sanin shehu tijani yayi wannan mafarkin ba فدل خبره على صحة هذه الرؤيا المتقدمة sai magana ta nuna cewa eh akwai inganci na wannan ru'yar wa annaha lahiqum وأن وأنها حق دسكياتي لا وهم فيها باب إيواء وقص رضي الله عنه مرائي شو جانيا كرمت أبو وانغني تدل على ولايته وانتك نوني أكم ولتكنسا ومعرفته بسنة الله وقلبانيته لقلبانيسا ومرائي كلها صادقة duk abin da shau jani ya gani sai da ya tabbata ka falke subi kamar hudowar alfijir kullum ma ra'a ruyan duk lokacin da ya ga mafarki wa ƙasa ya karanta ta illa wa hiya ka falke subi sai ta zamo kamar asuba min ha ma qaddamnahu daga ciki abin da muka faɗa yanzu wa min ha ma sana zakuru insha Allah daga ciki kuma kun da mu ambato daga baya in Allah ya yarda Allah radiyallahu anhu sau da ne faɗa Allah masa rama ra'aituhu sallallahu alaihi wasallama bi Tunis wata rana a ru'yana na ga manzon Allah ina Tunis qala li sai manzon Allah ya ce ya ce mu udu bil ma'rifati aw bi muradika ka roki Allah Allah ya sanar da kai ya baka ma'arifa ko kuma ka roƙi Allah dukkan bukatunka wa ana uminu ala du'aika ni dan dinga cewa amin duk addu'ar da kai manzo Allah ya gaya masa eh wa ana uminu ala du'aika ni dan dinga cewa amin fada autu sai na roƙi Allah wa amana rasul wa amana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana amin amin summa qara'a suratul wadaha sai manzo Allah sai karanta suratul wadaha فلما وصل إلى قوله تعالى لوقتين دا شوت جاني كي ولا سوف يؤيك ربك فترضى رمقني ببصره الشريف da na zo daidai nan sai manzo Allah ya kalle ni da idansa mai albarka wa kamala surata sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya dauki karshen sura alam yajidka yatiman fa'awa o jadaka balan fa'ada o jadaka a'ilan fa'adana أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث من ذا الله سيتك صوت جانية ولسوف يؤتيك ربك فترضى من ذا الله كبير كاما سيكارسا إيه. ومنها ينا لك تكروا إلا صوت جانية جاني أنه قال ياتي رأيته مرة صلى الله عليه وسلم وترانا يا جماعة الله وسألته سنة لشي عن الحديث الوارد في سيدنا عيسى عليه السلام حديثا نسكلو بكم عن عيسى سبحان الله ما يشمون ذلك عن حديث الوارد daga hadisin nan da ya zo fi sayyidina isa akan sayyidina isa alaihi salatu wassalam qultu lahu sai na ce masa waradat an ka riwayata ni riwayoyi biyu sun zo maka ya rasulullah sahihata ni ingantattu wahidatun qulta fiha ɗaya ka faɗa a cikin hadisin yamkusu ba'da nuzulihi arba'ina yayi yamkusu ba'da nuzulihi arba'ina annabi isa idan ya sauko zai yi arba'in wa kultu ya nace fil ukura a ɗaya hadisin kun kace yamkusu saba'a zai zai zai zai zauna bakwai masahiyatu minuma wacce wanne ne ingantacce daga ciki qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce riwayatu sabbi riwayat bakwai din shekara bakwai eh yace shine wa minha yana daga cikin ruwan da Shaujan ya yi annahu qala radiyallahu anhu Shaujan ya ce ra'aytul mustafa sallallahu alaihi wasallam naga zababbe sallallahu alaihi wasallam wasu altu an zakati na tambaye shi akan zakka allati akhuzaha al umara wa dhillal min al muslimin karhan hatta kafiyahum in an fitar da zakka masu mulki da azzalimai suna ƙwace zakkan dole to yayi ko sai an sake قال صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله شيء أو أنا أمرتهم بطاعتهم قال شو رضي الله عنه قلت له الذي يمكنه إيقاؤها لغيرهم ولن يلحقهم ضرر منه قال أعقوها فعليهم لعنة الله أو أنا أمرتهم ko kuma ni ne na hore su da bin su tunda na ce su bi sarakuna to idan sun kwace shikenan sai shauta ne ce to kultu lau allazi yankinu mi dawo hali gairihim wanda zan iya bawa wanda mutumin da ya cire zakar zai iya bawa waɗansu walam yalhaqu dararun minhum ba zai ba wani abin da su cutar da shi sai ya ce to a ba wa wa'incan ɗin ma su sarakun da su ɓace a guha fa alaihi la'natullahi su karba amma Allah ya ne musu wato da zalunci a ɓace da ƙarfin tsiya a ɓace da ƙarfin tsiya zakar kaga shi zakka ana bayarwa ne sinti kowane sinti akwai yi wanda ake ba su to wannan shi ne ake nufi ومنها daga cikin ruhayar da shi ya ne annahu qala kuntu natakharraju wa nushaddidu gayatan fil ma'i na fita muna fita muna daure almata da yarda na sallu wudu'i ko kuntu natakharraju wa nushaddidu gayatan الماء المتغير من آثار الوضوء وقال لي بل ولا نتوضأ به حتى رأيته صلى الله عليه وسلم يتوضأ في إناء akwai ruwa almutagayyir wanda ake amfani da shi kamar kowane irin ruwa ne mutagayyir wanda ba a cika yin alwala da shi ba fito na ga wata rana mun fita mun karfafa gurin mun karfafa abin yin alwala da shi amma ruwan mutu da yirin ne min asar sai ce bal wala na ta'ubadi ba za a yi alwala da ruwan da yake garwaye ba sai wata rana sai na gama za Allah ya ta'ubau fi ina yi sai na gama zala yana alula cikin ƙwarya wa kanal ma'u mutagayyaran min asar al-wudu'i amma ruwan ya jirkita daga gurbin alula wa qala li sai ce ana muhammadu rasulullah ni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa min zalika taraktu tahriji wa rah wa rahat minhu sai na bar wannan abin da ake yi in aka yi ruwa kaman ƙwarya ne amma ruwan da aka zuba a ciki ruwan ya dan ya gayyara eh tagayyirin bai kai wani abu ba to shine manzo Allah ya nuna masa to sai ya ga shi ma yana alwala cikin irin wannan ina'in ƙwaryar amma akwai ruwan ruwan kuma ya jirkice daga wannan abun amma manzo Allah sai ya ce masa ni ne Muhammadu Rasulullah kaga an nuna masa zai iya yiwa kenan da wannan tagayyirin tajayirar ma'i kaman abu asarihi asarihi launin abun launin abun ya canza daga abun ruwan yana nan tsarkinsa amma in aka sa an ce launin ina'i launin ma'i to akwai kaman akwai dai abubuwa da yawa wayanda suke ba da irin hakan za ka gansu kuma suna da tsarki ba ɗaci ke canzawa ba wani abu ba amma kuma za ga ruwan ne ya canza wani kala to a kansa ne ake magana yawa amma ba najasa ba ne kuma na kamar ruwan kamar gansa kuka to shi eh to shi ma haka ne eh to wannan min asali dama tsahirun ba wannan wanda aka zuba a cikin wani abu kaman kaman mu ce to ruwa da abu mai tsaka kaga in aka ce ga ruwa ai ruwa zai iya shiga cikin abu mai tsatsa ta bai najistar da shi ba wato kamar haka wannan ha annahu qala a cikin ruwayan ya ce right sayyidina Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam na ga annabi Musa alayhi salatu wassalam qultu law na ce masa inna qaruna balagana annahu ra'a al-mahalla alladhi katabta fihi ism al-ajim shi qaruna mun samu labarin cewa ya ga wani guri alladhi katabta fihi ism al-ajim wanda ka rubuta ismullahi al-azim a gurin wa ramaita wusul bahari sai ka jefa ismul ismul azim din cikin kogi li izhari kabar sayyidina yusuf saboda Allah ya bude ma kabarin annabi yusuf alaihi salatu wassalam fa kaza qarun zalika al-mahal al-maktub fi ismul azim shi qarun sai ya bude wannan gurin da ismullahi al-azim din yake wasara yarmi alama wadda da kunozi sai yana jefa a gurin da za a samu kuɗi taskan dukiya fata zahara lahu sai dukiya kuma ta fito wa minhu nala ma nala min kasar min kasar fil amwali daga nan ne karo ne ya samu abin da ya samu na daga yawan dukiya qala bi na'am sai annabi Musa ya ce eh haka ne qultu lahu sai na ce wa annabi Musa hal lil arifi ikhtiyarin fil fi'li wat tark shin arifi yana da zaɓi cikin aiki ko barinsa ƙalali sai ce illa iza balaga maƙama kaza sai dai in ya kai makami kaza sai ya faɗi gurin don kasan shi ya arifi akwai gurin da in ka je to ka san komi akwai gurin da in baka je baka sani ba za ka iya taɓa abubuwa za ka iya wargaza wani abun ma a yi maka kiyar tafiya shi ku ta'ar tabu yawa sai ce to illa iza balaga makami kaza walan yusanni lana shehu amma shehu da ne faɗi makamin ba eh bi ainihi bai faɗi ainihin makamin ba in ka kai to wannan babu wannan magana eh babu ikhtiyari fil fi'li wa tarki ko kai ko ka bari eh annabi Musa ne ke tambayan shehu tijani eh sai shehu tijani ce masa haka fanzura yi makalla ka duba awala hada shekhi irin ɗabi'an ko halayen wannan shehi ma a safawatan layin halƙihi yadda yi da zaɓaɓɓun Allah daga cikin halittarsa basara naumu kai kazatihi sai baccinsa ya zama kamar ido fili ne ya tsalo fi an muradihi yana tambayan abin da yake nufi wa hadil ahwalir rijal da halayen wa'annan mazaje li galabati hukumin ruhi ala zati saboda hukuncin ruhi ya yi rinjaye a kan zaci. Li'annar ruha domin shi ruhi asali a fahiratun, ta gani shi ne wai ranar na yi magana wuya, wai wani a kan abulfatai ne ke ce mu, wai wani ya ɗauki magana ya yi ci ya yi wasu ya yi awa biyu yana raddi a cikin jihar Mani. cewa da nai na yi rukuyan tafiyar mu aikin hajjin da muka je da malam tari da da mayan tanimu da zunurai malam tari ya ce raka shi wani guri sai muka bi ta wani guri muka tafi muna dawowa sai na ga malam tanimu da zunurai ne a wajen kabari na manzala a zuciya ta yi na cika yaya aka yi suka riga mu ina zuwa na ce assalamu alaika ya rasulullah sai kabarin ya bude sai manzo Allah ne ko mun hannu larabcin da yake cewa qarrubni qarrubni shine wani wai ba annabi na gani ba ƙarya ne shi na ce to shi ya gani na ce to ko bai ji na ce na yi rubuya ba ne ko magana ta zo ne ba na nuna na yi rubuya ba ne yake wannan inkarin na ce to shi ru'ya kaga zakin Allah ma bali annabi Muhammad na ce ai abun su gidadawa ne ko ni ne na yi mantuwa ban ce ru'ya ba ne kawai na faɗi abin haka ne to me na musu to ba ma shau zai ne ga mu ba su wahala ba da shau zai ne shau zai ne ai wa ke ta magana kai amma mutanen nan akwai kullewan kai wallahi shi ruhi asluha qahiratun wa safai shi ga baki dai ba inda baya zuwa shi tarkakekke ne bai da wanda damuwa ka taɓa shiga ɗaki ka kulle kanka da zai fita sai da ya ce a buɗe ni ha ba shi yake fita kai tsaye ta abin da ya je gudun da yake kuma ya dawo kana cikin ɗakin ba kuma ya kalli kowa ya shiga aljanna ya shiga wuta a yi yawo a cikin wutan gwargwadon yadda aka ga dama Allah ya sauke shi ne na sabon wai ko za ni ce to in ce masa ne in ce masa na yi ƙarya ko kuma in ce masa ina da gaskiya kai dai kawai sai gaba mutum a mizaninsa in ni ne ban ce mafarki ba ne to lallai zai ci hakan ne mai yasa da faɗi haka amma in dai na faɗi maganar mafarki ne na faɗa hakan mafarki ne kuma to na ganin bai da dalilin zai ce ba zai yiwu ba bai da dalili Allah ya kiyaye Allah amma kuma haka yana da kyau su ma su yi ta ɗana mu saboda su bi mu a guje in sun ji mun faɗan su kai hari muwa da shi ne gyara mare da shi za mu gyaru amma mu san ana kallon mu nasalin la ta'ala muna roƙon ubangiji an ya tuba jami'a na fi zumratu kula ta asiyayi Allah ya rubuta mu baki ɗaya cikin zumra na kebantattu asiyayi zababbu ahid ba'i masoyansa amin wala umara'in kasiratun shautan yana da abubuwan da ya gani masu yawa fa hadha allazi hadarna minha wannan shi muka kawo anan kana yaraha fi ibtida'i amrihi farkon lamarin shautan ne yake gani wa amma ana yanzu kuwa shekara 63 kenan shine yanzu kuwa sai lokaci yana rubuta littafin eh wa amma ana yanzu kuwa bi ma'ana ai na riga an hau kujeran tunda shekara 63 ya fara rubuta jawaharul ma'ani kaga a lokacin ne kenan wa amma ana fala yuzkaru shay'an illa najiran jiddan baya ambaton wani abu yace ya ga kaza illa najiran jiddan sai ba ba ta wannan ake ba an wuce wannan wa hadhihi al-mar'a al-mutaqaddimatu li shaykhana wannan abubuwan da shehi ya gani wanda ya wuce kabla an yi hajjaro sai da wujudi ya kazatan ne lama nama duk wancan a mafarki ne amma yanzu kuma manzo Allah ne yake gaya masa kuru-kuru kujerar kaza ne kaza ne lama naman ba bacci ba wa amma yau a yau walhamdulillah godiya ta tabbata da Allah ba a barahu bi nazuli maqamihi manzo Allah ya ba wa Shehu Tijani labarin yadda matsayinsa zai sauka wa ma addallahu fi da irin abin da Allah ya masa tanadi allazi lam yaqdiru ahadan an yafuhu bihi fadalan an idraki wanda ba wani mutumin da ya isa ya faɗi irin makamin da Allah ya ba wa Shehu Tijani fadalan an idraki balle ya riski makamin ma wa zabanahu lahu sallallahu alaihi wasallama kuma manzo Allah ya lamun cewa shehu tijani wadda mina lahu kullu ma talaba ya lamunce masa duk abin da ya nema hatta min umuri duniya har al'amarin duniya ya lamunce masa kamar sai ya ci bayanin insha Allah ta'ala kamar yadda mu gani nan gaba a cikin bayanin wannan in Allah ya so fi muhalli a gurin sa nas'alullah Allah muke roƙo bi jahi nabihi wa habibihi wa safihi albarkan annabinsa masoyinsa tsarkakekkensa an yaktubana Ubangiji ya rubuta mu fi diwani kula su ta'ala mahabbati wa wudadi ya sanya mu a cikin littafin keɓantattu wanda suke ma'abuta sonsa da soyayyarsa da sonsa. Wa an yi tawaffana kuma Allah ya karɓe mu ala mahabbati hadar sayyid karimi a kan son wannan shugaba mai girma wala sunnatu nabiyyi kuma ya karɓe mu a kan sunan annabi al'azim mai girma آمين يا رب العالمين الباب الثاني باقي نجو في مواجده وأهواله ومكانه المتصف به وكماله وسيرته السنية وجمل من أخلاقه السنية وحسن معاملته مع إخوانه وأهل مودته وفيه فصول مواجدة لشوت جاني حالا شوت جاني مقام شوت جاني وانا أكا سفن تاشلش كمالسا سيرسا جملة لجسكين أخلاقه السنية وحسن معاملته tare da 'yan uwansa ahalin muhabbatihi sannan ga fasalin da yake ciki shi muwajadi a hawali makami almutasu bihi wa kamali sai ce fa qulu billahi tawfiq sayyidina abu al-abbas Allah ba mu albarkar sa radiyallahu anhu sahib al-ahwali yana da halaye sumiyat wanda aka ɗaukaka wa maqamatun alaihi da maqamumi wa mawahibun akwai kyauta rahmaniyatun na rahama wa mawajidun da akwai mawajidun rabbani zumawi ma'abucin shafewa wal fana'i da karewa wa sawi da warkewa ko farfadowa wal baqa'i da wanzuwa wa gaibacin da kuya fi maulahu cikin cikin majibancin lamarinsa وشهودا له كما أنا بالشهود لما به تولاه قوان دي تبقى نسبة لما رسا مما أقرأك في بار الحقيقة daga cikin abin da ya nitso cikin kogin nan na hakika wutar jazba alhakikiya sannan yana da jazba hakiki wa min man udiya quwwatal wa tamkini yana daga cikin wanda aka bashi karfi da tamkini wa rusukhu da tabbata cikin ma'arifa wal yaqini kama tutula alaika ayatu kamar yadda za karanta maka ayoyin ka gani wata jalla laka bayyana tu zai maka tajalli na bayyana sa shariba min tilkal hamrati ya sha daga wannan giyar aji yaya wani ya ji an sha daga wannan giyar sai ce ai daga sai suna shan giya wannan shi ake kira hamrul halali hamrul halali giyan maye na soyayya shi yake nufi ba giya irin wannan ba wanda in ka sha za ka yi ta sururi saboda murna ai akwai abubuwan in ya zo maka kawai ai dama shi giya ne yake fitar da ba hankali yake fitarwa ba kai ta maye kai ta surutu kai ta surutu to haka shi ma akwai tilka alhamra al'azaliya ta azal safon wajen tsarkaka ware da min mana halihi arwa ya zo daga cikin mashayansa na ƙosarwa wasa ƙanin ha ya shayar kusan rawiyatin wato kofi na kosarwa shi ma wayan dadi kauyaci na madadi mai karfi wasa laka mina sunnati ya shigar cikin sunna na hajar kauyiman hanya ce mafi tsayewa wasu raɗa mustaƙima siraɗi ne madaidaiciya wa kiba safina ha ya hau jirginta wa a jaraha ya gudanar da ita allaci billahi majaraha wanda Allah shi ne ke gudanar da ita wa mursaha kuma ya sake ta. Fa ƙauyat anwaruhu sai haskensa ya ƙarfafa, wa fadat asraruhu sirrorinsu suka zo, wata walat manazilatuhu ya dinga sauka daga wannan kujera ya koma wannan, wata warar duwari da tuhu aka cizgar masa da duk abin da za a zo da shi. Walai sai ni kira limisili ta'arifu bihar al-maqam. Yace to ni dai ba iri na ne kamata ya siffanta shauciya da wannan makamin ba domin ban isa ba na tsaya dai a iyana walal kashfu an haqiqatul amri min hali ko yayewa haqiqan lamari cikin lamari cikin hali aul marani ko manufa wa inna ma azkuru min tilka al mawahib sai dai zan faɗi daga cikin wannan al mawahib kyauta ko baye baye wata jalli ya ce jalli ƙabaya munabbihatun akwai waɗansu hukunci wanda zai faɗakar anha a kanta wajiziyatin da yankinta izil halu domin shi hali waridul ilahi shi waridi ne na ubangiji wa wujidani kalbi jin daɗin zuciya ne la yasifu ba wanda ya siffanta shi illa wajibi sai wanda ya same shi ka faɗi irin farin cikin zuciyarka ya me za ka ce ga yadda kake ji a sai dai kai da kake ciki ne za ka iya fasara da kayanka ko wayar hamullahu ƙa'ilihi Allah ya ji kan mai faɗa a cikin bas barud basidi la yu'rifu shawqa illa man yukabiduhu wala sababata illa man yu'aniha ba wanda yake sanin yaya kake son abu sai wanda ya gogayya da abin da yake so din ko wala sababata ko bege illa man yu'aniha sai wanda kake abin da ya dame ka dai abin da kake cikin sa wala kad fassara al amma daga cikin manya akwai wanda ya fassara me ake nufi da hal shine al-ustaz Abu Qasim al-Qushairi radiyallahu anhu ya faɗa bi annahu ma'nan shi ma'ana ne yuradu alal qalbi fi ghairi ta'ammulin abu ne wanda yake zuwa wa zuciya ba tare da ka lura ba walajtilabin walaktisabin ba jawowa bane ba tsurori bane min tsarajin aw basrin aw gairihima abin da zai zo maka ko abin da aka shimfiɗa ko waninsa wa zakara annahu ya ci min ainil judi yana zuwa ne kawai daga ainihin kyauta wal maqamu ko muqami ne yasilu bi bazal majhudi idan mutum ya yi kokari yana samun wannan wannan sahibul maqam shi kuma abokin wannan maqamin mumkinun mai yiwa ne wa sahibul hal shi kuma sahibul hali muraqi a hawa yake shi hali ba a dadewa hali ba a dadewa amma maqami ana iya dadewa akwai abin da yanzu in ya farita ma rai kana zaune ka ji kawai kamar ka sa ihu ko hali ne inda za a bar ka tsawon lokaci za a kana kana sai ka yi ihun kawai ko ba ka bane hali ne to in ya rike ka iya wannan ai za a ce ka zare ko domin ka dinga yin ihun kenan dan ga ɗan bol misali in aka ci bol yadda yake ji balle a ce ya yi caca ya ci kuma bai taɓa cin kuɗin kamar wannan ba in ya yi ihun masu ya yi tsalle kuma ya sake yin ihun to wannan shine hali a kowane lokaci haka yake in ya tsaya kan haka sunan shi wa zararre to saboda haka shi hali daban makami daban hali yana zuwa ne ya tafi hali yana zuwa ne ya tafi makami kuma kana zama tsawon lokaci akai wa kana mashayahi an kawai kaya daga shiyanai annal ahwala shi hali kal group kaman taurari kaman walkiya ne fa in baqiyat idan ya saura fa hadisun nafs to magana ce ta zuciya وأن آخر منهم daga wajensu annaha ta dumu wa tabqa eh tana dawama tana wanzuwa wa idza lam tadum fa hiya lawaihun in bata dawama ba to ya zamo abun nan kawai walkiya ne ko bawadi da farkon sa wal murad bil ahwali abin da ake nufi da hali fi tarjumatin a cikin tarjuma ma huwa bi ma'anan allazi zakarahu kushari shine abin da ya zo a cikin ma'anan kushari rahimahullah min zikir wajadi mutakasirun abin da mutum zai ji a cikin zuciyarsa abin da ya yawaita wa faizanihi da abin da ya kwaranyo masa dafirun ya tunkuɗo juna alwaqi'un ahyanan wanda yake abkuwa wani lokaci ba da ahyani bayan wani lokaci hazma ra'aynahu mushahadan gwargwadon da muka ganshi mushahid la halal mulazamati ba hali na mulazama ba wanda yake shi hali ba halin mulazama ba allati bi ma'an al-maqam hali na mulazama shine kujera jiya na ga mana Shehu Tijani ya kai shekara talatin da wani abu akan kurbaniya to hali ba haka bane hali time ne eh time ne wani lokaci in hali ya daɗe maka to sai da kulle ka sai da kulle ka domin ba haka ba za ka zarewa za ka yi baya ba da ba za ka sami yadda dole sai dai mutum ya zari wal muradu bi makanihi wannan an gaya maka ahwalu kenan ko wal muradu bi makani al muttasil bihi abinda ake nufi da makanin shau tijani al muttasil bihi ma tukayifu bihi min al irfan abinda zaka gane takayifi na daga sanin Allah hajjuma allamnahu gwargwaro yadda muka sanar da shi min kalamihi daga zancensa wa isharatihi da isharansa wata karira ce da tabbatarwansa wa habarihi da labarinsa an nafsihi daga nafsin daga kansa bi ifabatihi da abin da aka kwaranyo masa na daga ilimi fa ma muwajiduhu wa ahwalihi amma muwajiduhu ahwaluhu radiyallahu anhu fakar kana awwalu amrihi farkon labarinsa lamma nazala bihi da abin ya saukar masa ma nazala wa bi a wa badahi da yadda abin ya zo masa a bako ma badahi da abin da ya bayyana masa mustalama ghaiban la tufariqu gamrata halin to sai zamo halin da yake ciki yana shafe baya iya warware halin da yake ciki wa ma zalika fi gayatul kamali a wannan lokacin yana cika ne na kamala wala ya takallamu hina ya atarihi alhalu baya magana lokacin da hali ya bijiro masa bi umurin cikin lamari la ya faqa alhadiruna murada a gani idan yana cikin hali in hali ya zo masa in yi magana mutane ba sa gane me yake faɗa ba za su gane me yake nufi ba wala ya arifu zu alsunin mufadiha ma'abucin harshe ba zai gane menene ya fito ta harshen ba wala ya rufa illa wajidha ba wanda zai santa sai wanda yake jinta wayan dako a yanar inda zuwurul hal wani lokaci yana bayyana yana bayyana kansa yana bayyana kansa lokacin da wani hali ya bayyana kansa bi mukashafati da mukashafa ne wa mughayabati min ahbariz zaman sai abubuwan da suka kuya sai ce an yi kaza an yi kaza lokaci kaza an yi kaza lokaci kaza an yi kaza wa ma ya kaufi ya min al-hadisan da abin da zai faru daga faruwa wala ya qaha minhu zalika illa al-khasat fi khasat min al-ikhwan ba kowa ne yake gane abin da yake faɗa ba sai ke bantattun ke bantattu daga cikin yan uwa ila gairi zalika zuwa wani wannan min al-hikayatihi daga hikayarsa wa waqi wa qa'ilihi da abubuwan da ke abkuwa wa ayati da ayinsa suma tamassaka ba da zalika sannan ya kame wasa kana ya shiru wa batana malahu wa tamakkana ya boye abin da ke wajensa kuma ya samu inkani na boyewa wa adatul ahwali la tusar fi zahiri sai hali ya zamo ba ta amfani a zahiri kama kana kamar yadda take wasara da'iman sakina sai zamo halin ya zo masa sai ka same shi baya magana sakin yana wasara da'iman sakinan mutaharrik yana yayi shiru amma kuma yana aikin da yake yi wa taraban mutamansikan yana motsi kuma yana kame wa sahiyan shariban ya gashi nan yana maye amma kuma a wasake yake wa hadirun wa hadiran da'iban kuma gashi nan yana nan a fili kaman ya faku ya faku amma yana fili la yasawahu babu abin da ya fitar da shi na daga watsakewarsa an sukuri daga mayansa wala yin na'u sukuru an sawi wato mayansa kuma baya yana mayan amma kuma baya gajiyawa yana cikin sahu yana tatsinsa a fada sukuru sahu mayansa ya ba da fa'ida tangaran yake wa zadahu kamalan sai ƙara cika wa kuwatan da ƙarfi fahaza mina tamkini sai ya rabauta daga tamkini bi manzalin makini irin masaukin nan na mai kamewa ko kama kala fi barul basit yusqa wa yashrabu la tulhihi sakaratuhu anin nadimi wa la yalhu anin likasi yusqa yana sharwa wa yashrabu yana sha la tulhihi la tulhihi sakaratuhu mayansa ba ta ba ta sa cikin shagala anin nadimi ga mai shan giya nadimi kenan shan giyar safe wala ya rubu an da ka'ashi kuma baya shagala ga barin kofin da zai sha a da'ahu sukuru hatta ta hakumu fi hali sahatin wa za min ajalin nasi a da'ahu sukurahu mayansa ya sa shi bin Allah hatta ta hakumu fil hali har yake yin hukunci cikin halin sahati wato waraka waza wannan kuwa min ajalin nasi yana daga cikin mutum ne wanda wannan fa duk mayayin da ake magana da sauransu ba na giya bane ba mayan sanin Allah shine ake shabbaha shi tashbihi ne an yi tashbihin abun ne kawai saboda kan mutum ya ji ya ce ta ai kaga dukkan su ma ashe hashirin su ma mashayi ana magana ne akan ko mayan nan yana jikin kowa gwargwadon abin da ake nufi da shi ne kawai in aka ɗai isti'aran su za ka gane wa kalabatul hali alayhi hali da ya yi jayi ga shauci ya ne rabila inna ma kana li quwwatin saboda karfin ma na zalabi abin da ya sauka gare shi ne bi dalilin man kana yandiku bi da dalilin abin da ya kasance yana furici da shi in zalika min al-ma'arifi domin wannan yana daga cikin sanin Allah wal ulumi da ilmai wal asrar da sirrori allati la yuhaddaha hasar wanda ba iya iyakance ta wala yuqiha aqalun hankali ba iya haddace ta wala fikirin ko tunani wa kana jiliha alaina sima'an yana jawo mana ji min hibzihi wa lafzihi daga haddan shi da lafazinsa wasu turaddu alaika insha Allah fi muhalliha za a kawo maka insha Allah a gurin take wa bi dalilin man kana ya kawo da dalilin abin da zai afku minhu da gare shi da sahabi ga abokan min al-imdadati wato madadi wa tasarrufati da tasarrufi fi ahwalihim cikin halayen su fa jiduna zalika da su sami wannan minhu da gare shi hasba shahannahu gwargwado yadda muka gani cikin su wa abaruna sun ba mu labari bi zalika da wannan an anfusihim a kawunan su wa laysa nas fi galabati hali sawa'un shi yanda hali yake zuwa mutane ba kowa irin kowa bane kowa da irin yanayin yadda yake zuwa haka ne kowa da yanayin yadda yake zuwa wal farqu bayna man yaghlibuhu al halu li da'fi wa bayna man yaghlibuhu li quwwatin al warid alayhi bambanci tsakanin wanda hali yake zuwa wajen sai zama mai rauni da wanda hali yake zuwa wajen sai karfin sai rinjaye halin wanda yake zuwa masa allazi ya galibu da'afi wanda yake rinjayen saboda rauninsa alamatu alamansa annahu la yamuddu ghayruhu ba zai iya amfani da wani ba ba zai iya amfani da wani ba shi karfin ya zo maka halin ya zo maka kana da karfi amma karfin ya sarrafu ka yi amfani da shi wani ai wani ya zo masa halin gabaki ɗaya zai zama a gigice ke a ɗimoce ke ba zai iya amfani da wani kuma to yana da rauni amma wanda zai zo bai hana ka ba misali wujidan alhal akwai abubuwa da yawa wanda zai zo mutum yana zuwa halin akwai hali na ɓaci wanda sai ka ga duk jikinka ya mutu ba za ka iya komai ba ba za ka iya amfanar da wani ba balle kai akwai wani hali shi ba wai hali duk abu ɗaya ne yake zuwa ba yana zuwa ne a hawalu daban-daban daban ko bakin ciki ko farin ciki wannan bakin ciki ya zo mar in ya sunkuya shikenan ba abin da zai iya kuma wani kuma yana cikin wannan zai ɗauki wannan kuma ya yi wani abu kuma ya amfana ko farin ciki ko bakin ciki duk wa'annan duk yana yiwa ko? To, abin da yake maganin kenan. Wa kusarahu ala nafsihi takaituwansa a kansa ne, wanda zai galibu na halin kuwace wanda kuma hali yake rinjayen saboda ƙarfinsa alamatu annahu ya mutu gairahu zai iya amfanar da waninsa wa kawamin zalika wanda ya fi wannan ƙarfi annahu ya salibu ma a ɓahu zai yi masa salibin abin da aka bashi wa zalika huwa al-kamal wannan shine cika yuɗa wa yastaraddu zai bayar zai mayar wa kullu shay'in bi qada'in wa qadarin kowane abu yana zuwa ne da yadda Allah ya hukunta kuma da kaddararsa wa qad sha'arnahu mun gani gairin ma marratin ba ɗaya ba fi'il zalika aikin irin wannan ma a bada libani wajen yan uwa da su adabihim saboda mummunan ladabin su wal mujibin akhar akwai kuma wani abu da yake sawa na tsallallahu salamata muna neman Allah zaman lafiya wal afiyatu lafiya dai min zalika kar mu zamo daga cikin masu rauni wa razaqana wasulul adabi Allah ya azurta mu kikkiawar ladabi ma a huta da shi alastin bari akan tsawon lokaci wadda wani daddawa ma bi jahi nabiyina albarkan annabin mu afdalu salatu wassalam wa galabatul hali alaihi liqwatihi wato galaban hali akan saboda karfin kane kauli kasirin lil akabiri manya daga cikin akabiru sai ke faruwa wal aqdab da kudubai min al mutaqaddimina da wanda suka gabata wal mutaakhirina da wanda suka zo bayan radiyallahu anhu amin wa ma zala sayyidina shauti jani bai gushe ba radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi tamasakahu wal hali wato ya yi riko da karfin halin da yake ciki fa'idun nuri wato wanda haske yake kwaranyo masa ya kaula fi kasirin mil ahyan yana zuwa masa da yawan lokataya saydanun azimun akwai kwaranyowa mai girma wa hairun jasimun da alkhairi mai kauri wa qad shahadna haza mun kalli wannan minhu daga gare shi gayar mamaratin ba so ɗaya ba fi auqatin faidi a lokacin da abin yake zuwa na kwaranyansa wala ya tafa ɗan lahu ba kowa ke ganewa ba illa hasitul khasa sai keɓantattun keɓantattu mimman lazimi wanda suke ganewa ga abu kaza ya zo masa ya canza daga halin da yake ciki wa man arada Allah bi khairan wanda Allah ya so shi da alkhairi wal galibu da mafi rinjayen hadirina daga daga wanda suke guri la yabqa minhu shay'an والغالب من الحاضرين ومن أراد الله به خيرا وأن الله يسوء لك جيو سنة غانوا والغالب من الحاضرين أما مفي رنجاي لك حاضرين لا يبقى منه شيئا باسا فإنهم كومي الحمد لله لا مشكلة جزء صح إن شاء الله الله فإنسان شاء تقصني بك Allah Allah ya dace da mu Allah ya fahimtar da mu Allah ya kara mana ilimi albarka Allah ya kara mana san manzo Allah Allah ya sare mana albarkar sayyidina Rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق أدب الدار العلم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد من عدد ما في سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله الفاتح